بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان متى أشرن دا دين يقول بيو 22 ga watan Rajab shekara ta 1431 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shine ya dace da wato um, nawa ne ga wata yau hudu hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu ga da, da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah masa rahama a cikin wannan masallaci mai albarka na Al-Ansar a NNDC quarters a Kano idan mu kuma ta ba a satin da ya wuce mun tike ne akan wato babin da ke magana akan ɗora hannu a kirji idan an zo sallah ko wanda yau cikin taimakon Allah bi mashi'atillah za mu tashi akan annahyu anil ikhtisar annahyu anil ikhtisar hani dangane da al ikhtisar ko as-salb abinda ake nufi da al ikhtisar ko as-salb shine mutum ya zo sallah ya sa hannunsa a ƙugunsa haka bai halatta ba قال المؤلف رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاختصار في الصلاة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا هنا دور هنو أقوه إذا أنزل صلى وهو الصلب الذي كان ينهى عنه شين الصلب ده النبي أنا حديثي دي صحيح ني رواية إمام البخاري ده مسلم ده دا أبو داود دا هرما ده ابن هذا إمام النسائي يرويتو ابن حزم يرويتو ده قريش أتكلم محلى ده إمام الترمذي ده إمام الحاكم أتكلم المستدرك ده إمام أحمد دكسر رويتو شي النبي أنا الاختصار أتكلم سلم abin da ake nufi da al-ikhtisar aikace shine mutum ya zo sallah ya ce Allahu akbar sai haka ya ɗora hannunsa a ana a gefen ƙugunsa haka wannan shine al-ikhtisar ko asal annabi ya hana wannan haramun ne la ya akwai hadisan da suka zo ba waɗannan ba da suka yi bayani dangane da a ma'anar al-iktisar din suka faɗa ƙarara shine al-iktisaru rahatu ahlin nar ɗora hannu a ugun nan shine wai hutun mutanen yan wuta haka ya zo a riwaya wanda zahirin hadisin malamai suka ce sahihi ne kamar da imam hafiz al-iraqi ya faɗa kuma haka imam shaukani ma ya faɗa wai yan wuta idan aka musu azaba aka musu azaba aka musu azaba idan za su huta to irin wannan tsayuwar suke sai su tsaya sai su kafe hannayensa haka to bai kamata musulmi idan ya zo sallah ya rinka yin irin wannan ba dan mu an hana mu koyi da su an hana mu koyi da su malamai sun yi maganganu da yawa dangane da me hikimar da ta sa aka hana wato yin sallah din tare da makale hannu a ƙugu maganganu da yawa wasu sun ta kawowa wasu kare-kare a cikin hadisai da suka zo amma kare-karen ba su inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wa sallama shi sa aka wadace da cewa kawai babban illa shine annabi sallallahu alaihi sallama ya hana kada a yi kuma duk abin da manzo Allah ce kada a yi kawai a yi ai kada a yi din a bashi a haƙura wasu malaman sun ce yahudawa ne suke yin haka haka sallar yahudawa take tunda yahudawa haka suke yin sallah to ba a so a koyi da su an ce a saba wa yahudu ko ina ne kamar yadda abu nu'aym ya ruwaito a cikin littafinsa imam sanani ma ya faɗa a cikin subulu salam cewa aikin yahudawa ne haka sallar yahudawa take mu ko musulmi ba za mu yi sallah irin ta yahudu ba sallar yahudawa suna yin sallah ba ba sa yi ba suna yi su sallar su ana dan lulluba haka sannan kuma dole ne a gurin ba yahudi in za a yi sallah sai ya rufe kansa da wani abu hula dole ce a gurin yahudawa a sallah amma to in gurin yahudawa ta zama dole a sallah to mu fa mu ba dole bane ko yawa da sallah da hula da rashin hula duk ɗaya ne a wajen lada amma dai malamai sun ce yin sallah da hula kamala ne wanda yake son kamala to a ga yana yi kaga an hana mu mu koyi da su a dukkan halayen mu gabaki daya wannan shine hikimar da ta sa aka hana kamar yadda imamu sana'ani ya faɗa cikin subul salam na'am
wasu wasu suna cewa wai in kai sallah da rawani ya fi kai da hula bai inganta ba duk hadisan da suke zuwa suke magana akan cewa wanda ya sallah da rawani ya fi mai hula mai hula ya fi mara hula duk hadisai ne da'ifai da na ƙarya duk ɗaya ne an samu annabi ya yi sallah da hula ya yi sallah ba hula eh amma dai ina gaya muku kamala ne yawwa an kana so ka zama kamili ka rinka sa hula imam sanani ke cewa la ma qila innahu min fi'li shaytan ba haka bane kamar yadda wasu suna cewa wai ai aikin shaytan ne wasu kuma suna cewa abin da yasa aka hana yin sallah akan haka da al-ikhtisar shine wai yayin da Allah ya jeho shaytan ko iblisa daga gidan aljanna ya koro shi to a haka ya diro duniya kawai da ya diro a haka sai take wai wannan hikimar tunda an koro shaytan daga gidan aljanna sai ya duro a duniya a haka tunda aljanna ya sama take wuta tana can kar to sai ya duro a haka to shi yasa mu aka hana mu yi sallah a haka duk malamai sun faɗi wannan amma dai imam sanani ya ce ba haka bane ba wasu kuma sun ce inna fi'lil mutakabbirin wato aikin masu girman kai ne dan girman kai ne zaka ga yana yin haka wanda yake ji da girman kai ina jin ko faɗa ma dai za a yi wani lokacin ina jin ko da ke faɗan mata ne wannan ina jin ba na maza ba ko za ga mutum ya an yi haka kenan abin nan haka dai wasu suke cewa to duka waɗannan ilal ne tahminiya wato illoli ne kawai da ake wato ake kawai raya su a cikin kwakwalwa amma ba wai nasi ne zo ce lalle wannan shine dalilin da yasa aka hana a yi sallah da hannu a rataye a ƙugu ba babu wani nasi da ya zo ko daga wani sahabi ko kuma daga wani sahabi ko daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma abin da ya zo daga nassi shine abin dogaro hadisin dai in kun lura kenan ya hana mu sa hannu a kugu in za a yi sallah ko wannan shine ra'ayin zahiriya da imamu auza'i da imamu shafi'i da mutanen kufa da wasu cikin malamai sun ce makaruhi ne ba wai haramun bane amma magana akan haramci cewa haramun ne wannan ra'ayin zahiriya ne amma waɗannan malaman su shafi'i su auza'i da mutanen kufa da yawa sun tafi cewa menene makaruhi ne to amma as-sahihu zance mafi inganci ma qalahu ahlul zahir abinda mutanen zahiriya suka faɗa shine zai zamanto daidai saboda annabi ya hana da abin da aka hana annabi yaktadi ta'arif inda yan hana abu to yana yana yana daukar cewa haramun ne kenan saboda babu wata dalili ko wata karina da ta tashe shi daga haramcin zuwa halacci ina fata ana fahimta to wannan shine gaskiyar magana ibn hazam ya tsananta ya kai matuƙa wajen tsanantawa ka'adatihi kamar yadda yake al'adarsa ne daman yana da tashaddudi ibn hazam al'andulusi Allah masa rahama mutumin andalus yace man salla mutamidan wadi'an yadahu ala qasiratihi fa salatuhu batila duk wanda ya salla a haka ya rataye hannunsa a kugunsa an gane wannan ko ya rike kugunsa guda biyu nan gefe da nan gefe ya salla haka sallarsa ta bashi kawai in yayi sallah ma bata yi ba haka ibn hazam ya faɗa to abinda da ya fi inganci sai ka ce dai sallarsa dai ya ai ta yi amma ya yi haram ta yi amma ya yi mai ya yi haram wallahu alam ina fatan yan uwa suna fahimta to yanzu dai mun fahimci dai idan an zo yin sallah an hana rataye hannu a ƙugu sai kuma an nazaru ila mawdi'i sujudi wal khushu'a magana ta gaba shine an so idan an zo sallah mutum ya rinka kallon wurin sujjadarsa in za ka yi sallah ka rinka kallon inda za ka yi sujjada wal khushu' da kuma samun khushu'i a cikin sallah din yanzu ni ga ni ina tsaye ina sallah abinda shari'a ta ce na yi inda zan kalla haka Allahu akbar an gane to sai ne haka yanzu nan inda nake ina karatu kenan ina kallon nan nan da nake kallo nan ƙasa saboda nan ne zan sa sujjada zan sa goshi na ko to ana so in kana sallah wai daidai da tsayuwar sallah wai idan ka ina ake so a kalla to sai ka rinka kallon inda inda inda za ka yi sujjada ba kamar yadda wasu ke sallah ba Allahu akbar ana yi ana ana ana haka ghairul maghrubi alaihim waladdallin amin yana yana haka idan an dan buga wani kwano nan sai ya leka ya gani haka akwai masu yi ko har waiwai ana yi to a nan abin da muka karanta za mu karanta wani ra'ayin ba wannan ba abin da aka umarce ka ya kai almusalli idan kai kabbara Allahu akbar kawai idan ka yana ina yana inda za ka yi sujjada idan kai ruku'i ma idan ka yana inda za ka yi sujjada wa in kana wasu malamai suka ce idan mutum ya yi ruku'i to idan sa zai rinka kallon manyan yatsun sannan ne guda biyu idan ka yi ruku'i idan ka zai rinka kallon manyan yatsunka guda biyu suka ce wannan shine zai taimaka ka yi ruku'in daidai wannan in mun zo kan ruku'i insha Allah ta'ala za mu yi magana kai bi idan Allah ta'ala to yanzu abin da muka karanta a ina idan mutum zai kasance in ya zo yin sallah yana kallon wurin da zai sujjada malai ce wa kana sallallahu alaihi wa sallam idza salla طأطأ رأسه طأطأ رأسه من قال الله صلى الله عليه وسلم يا كسن idan ya zo yin sallah ta ta a ra'asahu yana sun kuyar da kansa shine ta ta kaga haka shine sun kuyarwa kenan shine ta ta ka sun kuyar wa rama bi basarihi fi nahwa al-ard sai ya jefa idan sai yana kallon ƙasa kasan shine inda zai sujjada kenan wannan hadisi imam al-hakim ya fudda shi ta hanyar sa kuma imam al-baihaqi da imam al-hazimi a cikin littafin al-i'tibar an kawo riwaya cewa manzo Allah sallallahu alaihi kana idza salla rafa'a basarahu ila sama a wata riwaya ta Abu Huraira da in annabi ya zo yin sallah in ya kabbara Allahu akbar sai ya kalli sama da in yi kabbara sai kalle na a da sai Allah ya saukar da allazina hum fi salatihim khashi'un bayan Allah mu'mine na gari su ne waɗanda in sun zo yin sallah suna da kushu'i yana daga cikin alamar kushu'i da nuna takawa da tsoron Allah idan ka zo sallah a ga idan ka yana kallon ƙasa kawai manzon Allah sai ya sunkuyar da kansa daga nan da Allah ya saukar da wannan ayar alladhina hum fi salatihim khashi'un sai annabi yake sun koyar da idan sai yana kallon inda zai sujada imam al-hakim ya ce wannan hadisi ne sahi ala shart shaykhaini sahi ne a bisa sharadin wato bukhari da muslim amma zance mafi inganci hadisin sahihi ne a bisa sharaɗin muslim kawai banda imam al-bukhari bai cika sharaɗin imam al-bukhari ba yace walamma dakhala al-ka'bata ma khallafa basarahu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da ya shiga Ka'aba wannan yana nuna cewa ashe manzon Allah ya shiga me Ka'aba yayin da ya shiga Ka'aba to idansa dai bai dauke idansa ba daga wurin sujjadarsa hatta kharaja minha har sai da ya fita ya shiga Ka'aba yayi sallah to da yazo sallan nan kuma idansa yana nan a kafe akan inda ya sujjada ashe wannan ya nuna cewa idan ka zo sallah za ka kalli inda za ka yi sujada ne wannan hadisin imam al-bahaqi ne da ibnu asakir Allah ya kara musu rahama baki daya wannan karin karfi ne kenan dangane da abin da ya gabata cikin abin da muka faɗa malamai sun yi sabani dangane da ina ake so mai sallah idan ya zo yin sallah wato zai yi zai fuskantar da fuskarsa akwai hadisi da ya zo wanda abu kilabatal jarmi Allah ya masa yarda da rama yake cewa akwai mutane cikin sahabbai da suka kalli sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin sahabban shi sun kalli sallarsa sun koye ta dalla-dalla tsayuwarsa da ruku'insa da ɗagowa daga ruku'insa da sujjadarsa da ɗagowa daga sujjada har idan da sallah suka ce sallar tasa sun koye ta sun kwafe ta daga cikinsu akwai aliyu ibn abi talib Allah ya ƙara masa yarda da rahama kamar yadda riwaya ta zo an ruwaito Umar ibn Abdulaziz wannan khalifa din adilin khalifa da adalcin sai cika duniya aka ce shi ma yana sallah irin ta manzon Allah dalla dalla kamar yadda wani ɗalibin su Sulaiman yake cewa na kalli wannan bawan Allah yana yin sallah yace idan yazo yin sallah fa kana basaruhu idan sa yana ajiye shi ne daidai inda yake yin sujjada in kai Allahu akbar kawai idan kai kafu inda kake yin sujjada sun ruwaito maganganu da dama yadda sabai suka ruwaito yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah kuma idan sa yana kallon inda yake yin sujjada to malamai sun sabani duk da haka ina ake so shi mai sallah ya kalla idan yana yin sallah imamu malik imamu daril hijira Allah masa rahama ra'ayin imamu malik shine idan kana yin sallah ka kalli gabar idan kana sallah ka kalli gabar kamar ya kalli gabar ka kalli alƙibla ba wai ka kalli inda za ka yi sujada ba wannan shine ra'ayin Imam Malik Allahu akbar kawai sai ka kalli gabanka malikiya kenan kun banci wannan yawwa da haka Imam Bukhari a cikin sahihinsa sai ya yi tarjama ga wannan ra'ayin ma na Imam Malik yace babu raf'il basri ila al-imam fi salah babin da ke magana akan mutum in ya zo sallah mamu zai yi kabbara ne ya daga idansa yana kallon liman kenan a wannan ra'ayi na imamu malik da kuma yadda imamu bukari ya yi tarjama a babin cewa idan mai sallah ya zo zai kalli liman ne in kai kabbara kurun kai ta kallon liman ɗinka idan da riga mai aiki kuma ya ɗauke maka hankali ka ta tunanin aikin kai ma an ka koma a maka irinsa kaga ya ɗebe ma shu'i kenan imam bukhari ya kawo hadisai da yawa daga sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa e kanu yanzuruna ila ila annabi sallallahu alaihi wa sallam idza kanu fi salah ai sahabbai idan sun zo sallah manzon Allah suke kallo Imam al-Bukhari ya kawo hadisai ban sani ba yan uwana kuna fahimta na ko kamar yanzu mun samu ra'ayi na biyu ne kenan ra'ayi na farko aka ce ina za ka kalla inda za ka sa goshinka ra'ayi na biyu kuma za ka kalli gabas in liman ne kai in kuma mamu ne za ka kalli liman shikenan dai ka kalli gabas din kuma imam bukhari ya yi babi akan wannan a cikin sahihinsa ya ce an samu sahabbai da yawa in suna sallah suna kallon manzan Allah ne yayin da ake sallah sallallahu alaihi wa sallama imamu shafi'i da mutanen kufa da kuma wani ra'ayi daga cikin ra'ayin mazhabar hanafiya suka ce yustahabbu an so mai sallah idan yana cikin yin sallah to ba ba ba zai kalli inda yake sujjada ba ba zai kalli gabar ba mustahabbi ne ya kalli wurin sujjada mustahabbi ne an so suka ce li'annahu aqrabu ila al-khushu' ba gabar zai kalla ba zai kalli inda yake sujada ne kaga kenan kamar wannan ra'ayin ya dace ne da ra'ayin na farko to kuma malamai da yawa sun fi ingantar da wannan ra'ayi din cewa wannan ra'ayin farkon yana da ƙarfi kwarai da gaske Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya bambance a cikin Fathul Bari ta yadda yace zamu iya daukan hadisan kuma mu rarraba tsakanin hukuncin liman da kuma mamu yace idan kai liman ne an so ka kalli inda kake yin sujjada idan kuma kai mamu ne an so ka kalli liman ɗinka ka kalli gabar kenan ko kuma idan kai liman ne an so ka kalli inda kake yin sujjada haka kai ma mamu din an so mustahabi ne ka kalli inda kake yin sujjada ko kuma idan mutum yana sallah shi shi kadai shi ma hukuncin hukuncin liman ne da ya ce an so mustahabi ne kaga kenan ba dole bane kenan inda kayi wancan ma na kallon gabar din sallar ka bata bace ba amma ka bar mustahabi ne yace to idan mun yi wannan to mun hada hadisan gaba ɗaya zamu iya yin aiki da su yace bi hadha yujma'u bainal ahadith da wannan ne za a hada tsakanin hadisan gabaki daya wanda Imam Bukhari ya kawo daga cikin hadisan da suke kawowa da yake karfafa maganar zaka kalli wato gabar ne suka ce wata rana manzon Allah yana sallah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana sallah yana kallon alƙibla ne Allahu akbar yana cikin sallah yana tsaye kawai sai sahabbai suka ga manzon Allah yana baya baya yana ja baya yana ja baya yana ja baya da ya ja baya baya sai ya tsaya to ka san su in sun ga abu ba sa iya haƙura sai sun tambaya dan shine tarbiyyar da manzan Allah ya koya musu in kun ga abin da ba ku sani ba ku tambaya kada a ce wai wai in ka tambayi malamin ka wai kayi rashin kunya wai duk wanda wai ya tambayi wai malamin sa wai bai zai rabauta ba a akwai tambaya wala fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamuna in ji qur'ani bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim haka Allah ya ce ai annabi yana idan da sallah ai ba su iya hakuri ba suka ce ya manzan Allah mun ga ana sallah kayi baya baya yaya sai ce eh ina cikin yin sallah ne Allah madaukin sarki ya nuna mun wutar jahannama la ilaha illallah subhanallah alazim nastaghfiruka allahumma wa natubu ilayka min jami'i dhunubi wal khataya Allah ka yafe mana yace ina cikin yin sallah ne sai na ga wutar jahannama sai na ga inda take cin kanta da kanta na ga tana tumbe tana tashi sai na ga kamar za ta yi kaina to tsoronta ya sa sai na matsa da baya ka duba fa mujiza irin ta manzon Allah ya ce to wannan ya sa sai na yi baya baya malamai na fikihu masana hadisi da ilimi da kwakwalwa irin tasu suka ce ashe wannan ya nuna cewa in ana yin sallah ina ake kalla gabar yana kallon gabansa ne da ba dan gabansa yake kalla ba zai ce an nuna mai jahannama hoton da aka kawo ta aka nuna masa da haka ba ƙasa yake kalla ba yana daga cikin hujjojin da suka kawo na cewa mutum zai kalli ina ne gabas ala ayi hali ya koyan uwana daidai mu haɗe maganganun gaba ki mu huta ko dai idan kana yin sallah ka kalli gabar ko kuma ka kalli inda kake sujjada amma abin da malamai suka fi rinjayarwa shine ka kalli inda kake sujjada sai dai wasu sun ce in liman ne kai ya halatta ka kalli ina gabas ɗinka kai ma mamun an baka damar ka yi haka ɗin wallahu ta'ala alam wa qala manzo Allah yake cewa لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي تو النبي صلى الله عليه وآله وسلم yake cewa bai kamata ba ya kasance a gida akwai wani abin da yake shagaltar da mai sallah hadisin abu dawuda da imamu ahmad bi sanadin sahih da isnadi tabbatacce ingantacce kamar yadda ya zo cikin sayi abi dawo da hadisi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da saba'in da ɗaya lallai kada a bari a gida wani abun da zai shagaltar da mutum a sallah wasu malaman kuma suka fassara suka ce layan bari an ya kuna fil baiti ai layan bari an ya kuna fil ka'abati bai kamata ba a rataya a jikin ka'aba wani abun da zai shagaltar da mutum a sallah to ko wancan ko wannan din abinda ake nufi anan ya koyan uwana shine bai kamata mutum ya je a gidansa ya tara tera ta yin abubuwan kalle kalle ba musamman a alƙibla ko a falon gidansa ko a ɗakinsa inda yake sallah yanzu mutanenmu za ka ga mutum a ɗakinsa inda yake sallah yana fuskanta yana sallah ya zo ya race hoton wandan siyasa ko ya race shugaban ƙasarsa ko gwamnansa ko ciyaman ɗinsa ko deputy ɗinsa ko kansilansa ko sarkinsa ko kuma shehunsa ko waliyinsa ko akara makallahunsa duka ana yi ko wasu suna yi a kofar gida to wasu gaskiya abin ya fi karfin kofar gida ma sai an shiga daki ma wani gaskiya ya ce su suke taya shi hira kuma su yake ɗauke kewa da su kuma lagara ba babu abin mamaki tunda an ce musu waɗannan ɗin za su cece su ne kuma waɗannan hotunan wai masu gadi ne wai duk wanda ya rataye wannan hoton a kofar gidansa to an ba shi mai gadi ba yadda za a yi ɓarawo ya shiga gidanka to ɓarawon zai zo ya sa ko karsa ya karce hoton ya yi yaga shi kuma ya tsallaka ya shiga ba abin da ya dame shi kwarai da gaske hoto dai bai sai hana shiga ba kamar yadda suke ratayawa a mota maganin faduwar mota ko a key holder na mota maganin hadari ko kuma a sa shi a baya a bayan mota kaga katon hoton da yawa ne kowa da irin yadda yake bautar kala kala ne da aka yan ya kamata a kiyaye ko kuma mai gida ne da hotonsa da na uwar gida tun lokacin ana samartaka ga lokacin sun saka sakadali ita ma ta sa nata sakadalin ana samartaka ya yi zanzaro ya ɗame ga suma ka san da ana tara suma gashi ya ɗauko hula ya caka ya yi haka ya sun zo ɗaukan hoto ya kama ta ya riƙe ta wai saboda tarihi sai a ajiye a ɗora shi akan irin kocin boat ɗin nan da ake sawa a ɗaki wanda ake sa labule yara sun tashi sun ga babansu a lokacin yana yaro ya rungume mamansu shi ma sai ya ce in yana neman aure haka zai idan haka ubansa yi ka koya masa karatu kyauta ya koya ina ba da ana fahimta to wannan kenan ko kuma ga hoton su lokacin suna samartaka da ita an je an ɗauki hoto a abunan duk da ce alhamdulillah hotunan da za ga akwai tsarki a ciki da yanda ake ɗaukan hoton zai kawo kujera sai ta kawo kujera amma fa akwai ɗan tsakani ya zauna nan ya zauna ya yi haka ita ma ta yi haka ai Allah ba da mai kyau wani to duk sai a zo a lillika su a su wani kuma yana da kokari shi kuma kowa a gidan nan da hotonsa akan wannan falon kowa na farko dai lambuwan shi ne sai uwar gida in akwai amarya sai a tuttura a dan soka ta a bayan uwar gida sai ɗansa na fari sai na biyu sai na uku sai na kaza sai na kaza sai na kaza sai na kaza in akwai wanda ya mutu a jikin hoton sai a sa rahimahullah saboda mai karantawa in ya ya san wannan ya mutu haka wasu suke yi eh to gaskiya fi sabilillah zan gaya muku wannan wannan yana daga cikin abubuwan da annabi ya hana kuma manzon Allah ya faɗa cewa innal mala'ikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala sura mala'ikun rahama dai kam ba sa shiga gidan da yake akwai kare ko akwai kuma hoto a ciki waɗannan su ne abubuwa guda biyu da suke hana mala'ikan rahama ya shiga wuri kare ko hoto duk wanda ya ajiye kare a gidansa ko ya rataye hoto a gidansa insha Allah mala'ikan rahama ba zai shiga ba dalili ko shine shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama wani abin ya shafe shi nana aisha ce ta saka labule a ɗakinta labulen akwai hoto a jiki kamar dai labule da ake sa ka ga hoto yanzu mu ma yadi zaga da hoto kurin mala'ika jibril ya ɗauke kafa ya daina zuwa gidan hadisi yana nan cikin littafin adabu zufaf fi sunnati al-mutahhara na shaykh nasiruddin al-albani Allah masa rahama mala'ika jibril kawai ya daina zuwa gidan annabi suka haɗu da shi a waje annabi yake tambayar sa yaya aka yi baka zuwa gidana sai ce eh mu mala'ikun rahama Allah ya hana mu shiga gidan da yake akwai hoto a ciki matarka Aisha ɗakinka ta sa labule da hoto a jiki malam a labule fa ina ga wanda suke a ajewa illajimen illajimen illajimen illajimen ina da wanda za su je su ɗauko hotunan siyasa saboda yana yin wani yana yin wani alika fastoci yanzu wani a gidansa akwai fastar da ta shekara talatin fasta ta shekara talatin tana nan a rataye mala'ika ya daina shiga to ka bani labari ya ki shiga gidan manzan Allah kai sai shiga gidanka bai zai shiga ba kuma abin tausayi shine ko mutuwa ka zo ba za su shiga ba na'am mala'ikar rahama ba zai zo shiga ba ko mutuwa za ka yi sai dai mala'ikan mutuwa shi kan daman ba rahama yake zuwa da ita ba mutuwa yake zuwa da ita haka kare shi ma ya tabbata a riwaya wani dan kuikuyo ne ya shiga gidan annabi kuikuyan kare dan karami sai ya shiga karkashin galo ya buya mala'ika ya daina zuwa ya aka yi ya ce a gidanka akwai kare akwai dan kuikuyan kare a karkashin wani abu shi yasa mu kuma ba ma shiga inda kare yake ba wai dan mala'iku suna jin tsoron kare bane kar wani malami ya zo ya ce to kaga wannan yana nuna mala'iku suna tsoron karnuka wani zai iya faɗin haka annabi yasa aka cire shi sallallahu alaihi wasallama da haka ya kamata mu kiyaye ko to shi yasa anan annabi ya kawo hadisi kar mutum ya ajiye wani abun da zai shagaltar da shi a sallah in dai wurin da kake yin sallah ne to ka kiyaye kar a sa komai a bashi empty to wani ɗakin za ga kamar yanzu irin ɗakin samari musamman kalandoji na yan bol wane wane dan arsenal wane wane dan wacece wane wane dan wacece gashi nan dai a rataye da kuma masu sa hoton yan mata akwai kalandu na hoton yan mata wannan ta yi tsirara ta daga kafa wannan kuma ta yi daga hannu ta yi haka wannan ta yi kaza wannan ta yi kaza wannan ta fi da gashi nan yana kallo wanda har duniya ta tashi har ya mutu ba shi ba alaka da irin waɗannan fararen matan don Allah bai kawo shi layin waɗannan matan ba bakar mace yar uwarsa kenan to amma ya ajiye ya kawo kansa musiba ko kuma hoton yan siyasa sai ka shiga wani ɗakin ka rasa ina za ka yi sallah shi sa malamai suka ce bai halatta mutum ya sallah yana kallon hoto ba to abun tausayi ko yanzu akwai masallatan da masallatai ne na hamsu salawat duk nan din alƙiblar an zo an liƙa hotunan malaman da suke so shehunansu da waliyansu da abin su a masallaci ko kwanan nan sai da aka yi rikici a kan masallaci dangane da wannan liƙe-liƙen hotunan wasu suka zo suna da aƙi son wannan malamai da shehunai da waliyai suka lillika waɗannan hotunan suka lillika waɗannan hotunan a cikin masallacin sauran jama'ar unguwa suka ce tsakani da Allah Allah muke bautawa ba hoto ba soyayya da kauna da ake waɗannan malaman ta ƙare a waje amma bara a zo a sa mana su a sallah muna fuskantar su kaman gumaka ba haka abun ya gagara dai ina jin sai da aka raba ma masallacin da haka yan uwana mu kiyaye wannan kuma addini ana yin sa ne kamar yadda ya zo a nasi ba a yin sa kaman al'ada ko ra'ayi ko mun ga suwa ne suna yi ko kuma an dade ana yi haka za a tafi kar a ce wai an canja wa kana yanha an raf'il basri ila sama' ويؤكد في النهي حتى قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم وفي رواية أو لتخطفن أبصارهم حديث إمام مسلم دا أبو داود دا ابن ماجه دا إمام البيهقي دا إمام أحمد دا إمام الطبراني أتشي الكبير تانيا الأعمش دا سيد ابن المسيب دا تميم ابن ترفة daga Jabir ibn Samura marfu'an bihi manzo Allah kana yana an raf'i al-basri ila as-sama annabi ya hana mutum yana sallah yana kallon sama kamar yaya Allahu akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا إذا سينا سما كما أنا أي akwai wanda za ga da ya kabbar sallah Allahu akbar kurum yana kallon taurari ne ba ruwansa da kallon gaban shi to annabi ya hana ba a kallon sama in ana sallah wa yu'akkidu fi nahyi ya karfafa mazance wajen hani din hatta kala har ma sai da yace la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salah annabi ya ce wallahi mutane fa su hannu su daina daga idanuwansu suna kallon sama in suna sallah ku daina in ku ba haka ba aula tarji'a ilaihim aula tarji'a ilaihim ba za su dawo ba idan ba zai dawo ba wata rana Allah zai kafe idan ya kafar da shi a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko a tsame idan irin wato ya faɗa ne da fushi ku daina daga idan ku kuna yin sallah ko ko ta rana a kafar da idan ku daina daga idan ku kuna yin sallah ko ko ta rana a tsamar da idan a tsiyayar da su a kwarface idan haka annabi ya faɗa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama a wata riwayar ta Abu Dawud ta hanyar jarir daga Amash manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci ne sai ya ga mutane suna yin sallah yaga suna sallah sai yaga sun daddaga idanuwan suna kallon sama to shine sai ya faɗi wannan hadisi din a wata riwayar kuma manzon Allah cewa ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila samai fi salatihim me ya samu mutane ne suke daga idanuwansu suna kallon sama idan sun zo sallah shine annabi ya faɗi wannan magana ke cewa ku daina ko kuma wallahi wata rana Allah zai rike idan ko Allah zai kafar da idan a wata riwayar daga ibnu umar annabi cewa yayi la tarfa'u absarakum ila samai ku daina daga ko shi ibnu umar din ya faɗa ku daina daga kawo ku ko idanuwan ku idan kuna yin sallah a sallah ku daina yi wa fi hadisin akhar a wani hadisin daban wanda ba wannan ba cewa fa idza sallaitum fala taltafitu ku daina yin waiwaye fa inna Allah yansubu wajhahu li wajhi abdihi fi salatihi ma lam yaltafit dan Allah yana kafa fuskarsa da ta dace da ina kallon bawa kaman fuskar bawa din tana kallon fuskar Allah ne tabaraka ta'ala wadda ta dace da shi ba mu san wace iri ce ba amma fa da sharadin in bawa bai yi waiwaye ba duk wanda ya waiwaye wannan falalar ta kauce baya tare da ita hadisin imamu hakim da imamu tirmidhi kuma suka ce sahihi ne imam ibn battal yake cewa ajma'u ala karahiyati raf'i al-basri fi salam malamai sun yi ijma'i cewa fa makaruhi ne ba a so haramun ne dan suna istimalin kalmar karaha suna nufin haram ba sa so an hana a daga ido ana kallon sama to amma sun yi saɓani a iya daga ido a kalli sama yayin da ake addu'a idan ana yin addu'a a iya kallon sama kamar addu'a ba a cikin sallah ba kawai kana zaune kana yin addu'a za ka iya daga hannunka sama ka kalli sama kana kana kana kana addu'a shuraihul qadi da wasu malaman suka ce ko a cikin addu'a ne ko a wajen sallah ne ba a daga ido ana kallon sama amma da yawa cikin malamai suka ce ya halatta idan mutum yana yin addu'a ba a sallah ba ya daga idan sa ya kalli sama suka ce li'anna salata li'anna sama'a qiblatu du'a ko li'anna sama'a qiblatu du'a saboda sama ai ita ce alqiblar addu'a kamar yadda gabar kama anna alka'abata qiblatu salah ko ka'aba ba ita ce alqiblar sallah ba to alƙiblar addu'a kuma ita ce sama ta ma fi daɗi addu'ar idan ka daga hannunka kana kallon sama kana yi wannan yana nuna cewa ka tabbatar cewa Allah yana sama tabaraka wa ta'ala imam al-qadi iyad yake cewa iyad ka yake cewa raful basri ila samai fi salati fihi nau'u i'radin an al-qibla shi a wurinsa cewa ya daga kai mutum ya kalli sama yana yin addu'a wannan akwai nau'i na kaucewa daga alƙibla wa khurujun an hay'ati sala kuma akwai fita daga yanayin sallah ma'ana yana magana ne a cikin sallah idan a sallah ne mutum ya zo yana daga kansa sama yana sallah to wannan ya fitar da mutum daga cikin wato daga alƙibla kinan kamar so ake yi idan dai kana yin sallah to ka kalli alƙibla to daga hannu fa a daga su sama idan an zo yin addu'a wannan shari'a ce akwai hadisai da yawa mutawatirai ma da suka ce a daga hannu sama in za a yi addu'a a daga hannu sama in za a yi addu'a kamar yadda imam nawawi ya kawo waɗannan hadisan da yawa a cikin littafin sa al-majmu' sharhul muhazzab ya kawo su da yawa da suke nuna shar'antuwan idan ka zo addu'a ka daga hannu sama ka daga hannu sama duk wanda yake so sai ya koma aka akwai littafin Imam al-Bukhari mai suna Raf'ul Yadaini shi ma idan mutum yana son karin bayani zai iya komawa don ya samu wato haske to anan gurin yanzu mun fahimci cewa idan ana sallah ba a kallon sama ko amma idan an zo addu'a a wajen sallah za a kalli sama za a kalli sama sai ko muka zo matsalar daga hannu idan mutum ya zo yana yin addu'a zai daga hannunsa sama eh ya halatta ya daga hannunsa sama to ina magana shafa addu'a kuma mutum ya yi addu'a ya daga ya gama ya roƙa ya roƙa ya roƙa shi ma daga hannu din sama din ana yin addu'a din wato ba a dagawa a kai matuƙa ina fata ana fahimta ana dagawa ne tsakatsaki haka kun gani wanda in ka daga zai tsaya iya fuskar ka haka iya fuskar ka haka ake dagawa idan addu'ar azaba ake yi Allah ya saukar da azaba ga wasu to haka ake yi haka kaga haka to kai haka a baka azaba ai sai dai kai haka in ta zo ta gangare to haka ake mana sai ka sa zahirin hannunka yana kallon sama to amma idan an zo kamar roƙon ruwa ne ya halatta a daga hannun sama haka kamar yadda aka samu manzon Allah sallallahu alaihi yana yin haka sama haka yubaligu yana dagawa hatta ana ganin hasken amatarsa amma in ba a addu'ar roƙon ruwa bane ba to ba a ce mutum ya zo yana yin addu'a yana daga hannu sama ba amma za ga wasu yanwa idan an zo an idar da sallah a masallaci suna yin addu'a mutum yana zaune sai sai sai ga yayi haka yana yana yana addu'a yana haka to ba a daga hannu haka a addu'a normal addu'a da aka saba ana yi a daga shi ya kai matuƙa a ana dagawa ne tsaka tsaki haka daidai gwargwado kun fahimce ni jayyid to magana shafawa fa hadisi ya zo ya ce a shafa in kun yi kada ku kada ku sauke hannun ku face sai kun shafa sai dai hadisin da'ifi ne kuma da'if ma jiddan da haka da kayi addu'a ka gama ko sauke hannun za ka yi ba in ka yi addu'a ka yi addu'a sai ka tof ka tofa ka yayi ka yi abin nan ba babu ka dai tofa yawo kurum a jikinka addini fa abinda manzon Allah ya shine addini to ba a samu a riwaya annabi yayi ba malamai suka ce riwayar da aka kawo ba ta inganta annabi ne ya faɗa ba sallallahu alaihi wasallam to wasu kuma in an yi addu'a an yi haka sai haka ai haka ai haka ana ana ana bude baki ana haka haka sannan sannan a sa a kunne a sa nan ayi waye ayi waye shi ma wannan bid'a ne bayan wannan wasu in an gama addu'an kuma sai a yi haka sai a kewaye haka sai a kewayo haka a kewaya a kewayo shi ma duka jahaɗe duka bid'a ne dan babu inda aka ce a yi kuma wato mutane akwai kokari kaga duk abin da ba ce a yi din nan ba wala tana da himma a kansa akwai kokari kaji na'am eh yawwa Allah ma albarka ga yaron nan ya tunatar da ni wani abu mai muhimmanci amma ya tabbata ya inganta idan ka zo kwanciya bacci ka daga hannu ka yi addu'a addu'o'in da ake karantawa in za a kwanta bacci falaki da nasi da kulhuwa da ayatul kursiyu da aminar sulu wannan ya tabbata annabi in yayi din yana fura hannunsa shi kuma haka yake furawa haka ka gani in ya karanta sai hura sai shafe jikinsa zahirin jikinsa da inda ya samu dama wannan ya tabbata a riwaya ana yin haka amma a sallah bai inganta ba wannan magana ta yi kyau don saboda kada wani ya ɗauka hadda na kwanciya bacci ɗin shi na kwanciya bacci riwaya ta tabbata a kai kaga adalcin ilimi kenan abin da ya tabbata a riwaya ka tabbatar wanda bai tabbata ba kuma sai a ki tabbatar da shi to ga wata bidiyar ita ba kasan mutane suna da kokari a shi wani balan cewa yake akwai wadanda kuma in sun kwanta suna rigingine suna kallon sama suna yin addu'a suna yi suna tofawa sai yawon ya rinka zubowa wato albarka kenan an gane yawwa ana yin addu'a ana tofawa yana faduwa ana yin addu'a ana tofawa yana faduwa bai zo ba ba a ce ayi ba ka jike kanka da yawo kuro gobe sai wanka na'am kwanciya da bangaren dama ya inganta annabi yana yi aka ce damun sifar kwanciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin haka sai ya kwanta haka wani ruwa aka ce haka yake sai sa hannunsa in ya kwanta haka sai sa hannunsa a tsakanin kafafuwansa haka kaga haka din nan to sai kwanta ta bangaren damansa ko ya sa hannunsa haka ya kwanta ta nan idan mutum ya kwanta ya sa bangaren hannunsa misali ya sa ta bangaren dama haka wannan ba laifi ba ba kuskure yi ba ko ka kwanta sai ka dora ɗaya hannun ana haka haka annabi yake sallallahu alaihi wasallama kuma kun san me hikimar da ta sa wato yake kwanciya ta bangaren dama yake yin haka din saboda zuciya tana bangaren hagun ne idan ya kwanta ta bangaren dama to tana cikin walwala tana aiki normal bai danne ta bai bai hana ko ina na ta aiki ba wannan yakan sa ya tashi da wuri kuma in kana so ka tabbatar da wannan in dai kana so ka rinka tashi da wuri to kai maintainin kwanciya ta bangaren dama amma duk da ka kwanta ta bangaren hagu to baccinka ya fi nauyi abinda nake so in ce bacci ta bangaren hagun ya fi nauyi sama da bacci ta bangaren dama sallallahu alaihi wa sallama ko asubahi din nan kishin gidan nan da aka ce annabi yana yi in yayi raka ta fajiri yana dan kishin gida kafin ya je sallah ta bangaren dama yake yi baya yi ta bangaren hagu malamai suke ce cikin su akwai ibn al-qayyim Allah masarama suka ce abin da yasa bayan haka saboda bai zuwa yayi ya danne zuciyar in ka danne zuciyar malamai suka ce danne ta yakan sa ka samu nauyin bacci wato gaskiya manzon Allah aikake ne daga Allah babu shakka akan wannan kuma al'amuran mujarrab in ka gwada za ka gani amma in dai ka kwanta ta bangaren dama to za ga baccin ya ishe ka da wuri amma yau ka gwada insha Allah za ka tarar da natija din insha Allah ta'ala da haka dai ba a daga kai ana kallon sama ko yawwa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana haka din yake cewa kuma an hana yin waiwaye an hana waiwaye a wannan hadisin na karshe kenan kada a yi kada a yi waiwaye a cikin sallah wa qala aidan an tafallut talaffuti annabi ya faɗa dangane da waiwaye ikhtilasun yakhtalisuhu shaytanu min salati al-abdi fisga ce da shaidan yake fisgar sallar bawa duk wanda kaga yana sallah yana waiwaye to shaidan ne sai zo ya fisge ka sai kai haka in ya ga dama sai da fisgar ka sai ka da yin haka to wannan shine abin da yake faruwa wani hako sallah yake yi in ya ji an yi wani kara ko wani mai babur ya zo wucewa ya bude salansa sai ya dan leka kuma abin tausayi har limamai kaga liman yana leke liman yana waiwaye Allah imani kyau mai kyau wani hadisin bukhari ne da abu daud wa qala la yazalu allah muqbilan ala al-abd fi salatihi Allah bai zai gushe ba yana fuskantar bawa a sallarsa malam yaltafit matukar bai yi waiwaye ba fa idza sarafa wajhahu idan bawa ya juya da fuskarsa in sarafa anhu shi ma Allah sai ya juya ya rabu da shi hadisin abu dauda kuma ibn khuzaima da ibn hibban suka ce hadisi ne sahihi kuma cikin littafin sayyid targhib na mal albani yana nan an kawo shi hadisin 554 daidai wa naha an salatin annabi ya hana abubuwa guda uku an nukuratin ka nukuratid dik wato irin me ake cewa kada kai din nan kamar yadda zakara yake yi e caka kai haka mana yawa sant idan ka zo sallah ka rinka kada kana caka kanka kamar yadda zakara ke caccaka ba gani ka yadda kamar yadda zakara ke caka kai ba ko yana cin wani abu ko yana gutsurar wani abu to wai karka zo sallah kana wannan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah eh kamar kotar kurciya ko caccake wa iqa'in ka iqa'il kalbi da zama irin zaman kare zama irin zaman kare to waye ya iya zaman kare anan Na'am. Ka yi zaman kare? Wannan shi ne zaman kare? Mutum ya zauna a kan duwawunsa? Ha? Eh? To malamai sai sabani kai zo, zaunan kai, taso. Zo ka hauna. ko tsuguno irin tsugunan kare hau bismillah Allah zai tsare ka insha Allah ne bari na mun nan sai mun sa masa kusa saboda kai kenan to zauna tashi zauna haka akan nan dago ka daga daga dai cire kai kamar za ka mai yawa dage kafan ka dora shi a nan ka dora tafin kafan nan a nan gurin daga haka tsoro yake ji ko ba haka ba kashi ka taka su so nake ka taka nan daga haka takawa za ka yi tsoro yake yawa matsa gaba to matsa gaba tsoro yake ya ga Usman kuma kai wancan satin ba da kai aka yi ba kawo yauwa to maza zauna to zauna a haka yau haka kun ga haka matsa gaba yauwa to wannan kenan annabi ya hana zama haka a sallah shine ya kawo kan ina da in kun lura in kare ya zauna za ga kamar haka yake ko sai ya ajiye bindinsa a ƙasa sai gan shi kamar a tsaye to annabi ya hana irin wannan zaman a sallah kamar mutum ya zo sallah sai ya miƙe yana zaman tahiya haka miƙe hannunka yi kamar kana tahiya yawwa to ba an hana yin haka kun fahimci wannan wasu kuma suka ce abin da ake nufi da iqa'a din shine eh juya haka juyo nan ka fa gwiwarka kun ga haka zauna to yi a haka din sa hannunka to wannan shine ya ka'a mutum ya zo yin sallah a sallarsa duka yana yin wannan annabi ya hana wannan ika'in ka ika'il kalbi ya kafe kafafuwansa a ƙasa ya zauna akan duwawunsa to amma wannan sifar ta tabbata a riwaya annabi yana yi tsakanin sujjada guda biyu kun fahimce ni a zaman tahiya ta farko ko ta biyu baya yi amma tsakanin sujjada guda biyu in yayi sujjada farko kafin yayi sujjada ta biyu ya tabbata yana irin wannan zaman ya tabbata a riwaya kuma kai ma ya kamata ka rinka yi dan sunna ce cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shikenan wannan shine abu na biyu ko waltifatin kaltifatin sa'alabi da waiwaye irin waiwayen dila fuska waiwaya ka duba nan da nan da wuri yake waiwayawa saboda wayo da ya ji motsi yana yana juyawa yana yana waiwayawa annabi ya hana wannan kana sallah kana wannan haramun ne hadisin imam ahmad ne da abu ya'ala wa kana yaqulu salli salata muwaddi'in ka'annaka tarahu kai sallah irin sallar wato muwaddi'in mai ban kwana wanda yake ban kwana kana yin sallah kamar ban kwana kake yi yanzu wanda za ka yi sallah yanzu a ce wannan sallar ta ishayin ita ce sallar mu ta karshe dan Allah wani irin kakale ta zamu yi ai tsayawa zamu yi mu sallah malam bil haqi to so ake idan za ka yi sallah kai sallah irin ta ban kwana Allah ka azurta mu da yin wannan wato sabo ne in ka saba da yin sallah mai kyau to duk inda kake mai kyawun nan zaka yi ma ka ga mutum malam nan da nan yayi sallah ya gama Allahu akbar Allahu akbar musamman mata musamman mata Allah shirye ku kurum da mu da ku gaba daya wallahi malam wata mace in ta zo tana sallah nan da ta gama eh shaf shaf shaka tafi ba daidai ba ne ba sujjada ba a yin ta a nitse kawai da an dungura gab sai a dago gab sai a zauna gab sai a dago gab sai a zauna wannan ba daidai ba ne mazan ma ana samun masu yin wannan zaman ta iya na farko kan dama Allah ya ji kan wannan zama da an zauna ne kal kal kal kal kal sai a tashi ya kara gaba subhanallah Allah ya tsare mana sallolinmu kuma ya ba mu ikon yi mai kyau ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah fa in kunta la tarahu fa innahu yarak idan kai baka ganin Allah ai yana ganin ka duk wanda yake yin sallah to Allah yana ganin sa fa innal musalli yunaji rabbahu ya sallah ganawa yake da ubangijinsa ina fata ana fahimta yawwa da haka a kiyaye ويقول ما من امرئ مسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب مازال أنا شباب وأنا متم مسلمين wanda sallar farilla za ta zo masa ma'ana ya je yin sallar farilla ya kyautata alwalarta ya kyautata khushu'i tsoro Allah da nutsuwa cikin sallah da ruku'inta illa face sallan nan kanat kafaratun lima qablaha min adh-dhunub wallahi sallan nan sai ta kankare abin da duk ya gabata na zunubi duk abin da mutum ya aikata na zunubi in dai kayi sallah mai kyau to an yafe ma ashe ki tsaya ki yi sallah mai kyau ka tsaya ka yi sallah mai kyau kankarar zunubin ka ne wasu idan mazajen suna nan sai su rinka yin sallah mai kyau in mijin baya nan kuma dama Allahu alamu wata mace take gaya mun take faɗa cewa maza suna yawan tashin maza matansu su tashi su yi sallah kamar da asuba mutum zai tafi ya tashi tashi matarsa daman ni zan baku ka'ida maza kar ka yadda mata ka sai za ka tafi za ka tashi ta sallah kana tashi in dai lokacin ya kai ka tashe ta babu cutarwa a ciki misalin dan watakila namiji zai iya tashi karfe biyu ma ya fara ibada wani bi da rabi wani uku sai fara zai iya jurewa har asuba ba matsala to amma wata matar in ka tashe ta ta yi din wala Allah ka shiga aikin ta saboda watakila tana da yaro ya hana ta bacci tana da yarinya ta hana ta bacci ko ta yi ni tana aiki akwai gajiya a tattare da ita ka hana ta bacci a watakila kuma jurewarka da karfin ka karfin ta bai kai naka ba manzon Allah ma yana tada su amma sai ya dan taba ibadar kadan ba wai baya tada su ba sai ya dan taba ibadar kadan yake tada su to idan ka dan taba sai ka tashe su kafin ka tafi sallah to yafi wallahi matan nan malam cewa take yi a ya karam kallawa yanzu maza ganewa ne basu yi ba abinda mata suke yi daman kafin ta kwanta bacci ta shimfiɗa sallayarta da carbinta da hijabinta yana nan a gefen gadonta tashi tashi tashi take sallah sai ta tashi ta yunkura ta yi miƙa ta ce to naji wata da ƙarfi ma za ta ansa ta ce na tashi dai tun da zo na tashi kana ɗagawa za ta koma mai gida ya dawo yaya an yi sallah ko ba a yi sallah ba sai ta ce duba nan gefen ka akwai sallaya da da hijabi da komai sai duba gani ce to yayi Allah saka da alkhairi ashe nan ko wallahi bace sallan nan ba wannan wata riwaya ne wasu mata suke ga mu ne musu wa'azi da gargadi akan sallah suka ce ai malam hede ku nemo ta dabara kuma wallahi malam kuma laysa bi gari malam akwai matan da ba sa son ibada wata zaka tashe ta sau ashirin to shi yasa annabi yayi ya ba da hikima kurum irin ta ya kamata mutum ya rinka dabbagawa ka nemi ruwanka lafiyayye a kwanon sha annabi ya ce Allah jikan namijin da ya tashi da daddare sallah ya ɗebi ruwa ya zuba a fuskar matarsa ya tashi ta yi sallah ita ma matar Allah jikanta matar da ta tashi sallah ta ɗebi ruwa ta zuba a fuskar mijinta ya tashi ya sallah to amma wannan hadisin tsakani da Allah ba cewa zan yi ba za a aiki da shi ba a dan saurara dai tukunna sai an karantar da mazan nan sun gane dan gaskiya wani kika ɗebi ruwa kika watsa masa to ranar Allah ko abincin rana ba za ki ba gidan nan sai gida zai aika ki gida ne kurum ki watsa masa ruwa za ki ce annabi ya ce ce wani annabin kaza ga suke faɗa a ce annabi a manzala ce sai ce wani manzan Allah wato shi yana ganin ai nasu ne maza Allah ba yanda za a yi faɗi abin da ya saba ra'ayin su to a kiyaye wannan duk wanda ya tsaya ya kyauta sallah yayi mai kyau to ashe kafarar zanibi ne ya koyan wana ashe yin sallah mai kyau to wannan kafarar zanibi ne amma Allah ya kama lokacin da wai akwai mutanen da wai wai masallaci idan ana kakala sallah ma wai ba sa zuwa kai limamin nan dan tsanani ne ba za mu je ba shi ba zai je masallacin da ake kakala sallah ba ba zai je ba kawai ya fi son abin nan kawai wap wap wap wap wap wap wap wap an yi an gama kawai eh assalamu alaikum shi ma ce assalamu alaikum shi ma ya tashi ya jefa shi ma wannan ya jefa malam yu'ti kabira to amma ga sharadin fa matukar mutum baya aikata kaba'irar zunubi in dai baka aikata kaba'ira to in kai sallah za ta kankare ma zunubi me kaba'irar zunubi na'am kisan kai ɗaya saba wa iyaye sihiri ƙarya an gane ko duk waɗannan suna cikin kaba'iran zunubi manya-manyan zunubai to in kana aikata ɗaya daga cikin wannan to in ka yi sallafa komin kyanta ba za ta kankare ma zunubi ba za dai a rubuta ma ka yi sallah kam to Allah mana mai kyau malam ana cikin haɗari fa wa zalika dahara kullihi kullahu manzo Allah ce wannan zamani iya tsawon zamani gaba ke ɗayansa hadisin imamu muslim ya rawaito shi wa qad sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha alam manzo Allah yayi sallah a cikin wata riga shine khamisa in an ce khamisa wato riga ce ta ta gashi wadda take tana da ado da kwalliya kamar dai ka ce yayi sallah a babbar riga mai aiki fa nazara ila a'lamiha nazaratan yana cikin yin sallah sai ya dan kalli aikin kaji ko ya yi sallah da riga mai aiki yanzu a cikin waye baya sallah da riga mai aiki yanzu in ka sa riga ma ba aiki ma sai a ce kai wannan ina kawai kamar dai ga kaga kanan ne to annabi ya yi sallah da riga mai aiki wannan kuma yana nuna ashe manzo Allah din ma yana ado yana kwalliya to amma bari ku ji shi gaskiya duniya bata dauke shi ba bata aure shi ba ballantana ya aure ta ya dan kalli idan sai dan fisgo haka ya kalli aikin falamman sarafa qala yayin da ya idar da sallah sai ya ce idhabu bi khamisati hadhihi ila abi jaham ku dauke wannan rigatawa ku kai ta gurin abu jaham wa atuni bi ambijaniyati abi jaham ku kawo min ambijaniyar abi jaham ambijaniya shine babban riga mai kauri wanda babu aiki a jikinta empty sada ba komai yace ku ɗauke wannan mai aikin ku kawo mun ta abuja mara aiki fa innaha alhatni anifan an salati dan ta ɗauki hankali na ɗazu a sallana ka ji fa kai aikin ya ɗauki hankali na ɗazu a sallah da haka ni ba zan sa riga mai aiki ne sallah da ita ba saboda tana ɗaukan hankali na to ya rasulallah sallallahu alaihi wasallama idan annabi kansa riga ta ɗauki hankalinsa a sallah to ni da kai fa to waɗannan abubuwan su ne suke rage wa mutum khushu'i shi yasa malam yace da khushu'i abin da ake nufi da khushu'i wato wai hatta waɗannan abubuwa tani tani abubuwa ƙanana ƙanana dinnan wanda ba su kai sun kawo ba to su ne suke raba mutum da kushu'i kaga waiwaye rashin kushu'i ne kallon riga kana sallah kana kallon aikinka wani ma dan gyaggyara ya dan jajjata ya haka ta tafiyar maka da kushu'i ta rage maka lada tafiyan kushu'i tafiyan wato ladanka wa fi riwayatin fa inni nazartu ila alamiha fi salati fakada yaftinuni na ga aikinta shine alamiha alamata al'alam alama na ga alama da aikin jikinta sai ya kusa ya fitine ni a sallata in ji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari hadisin muslim wa kana li aisha tasawbun fihi tasawir mamdudun ila sahwa na aisha tana da wani sutura wanda akwai hotuna a jiki suturar akwai hotuna mamdudatun ko mamdudun ila sahwa hotunan rigar ta yi kar kuma hotunan ma sun kai har zuwa sahwa abin da ake nufi da sahwa wato ɗaki ne karami wanda har ya haɗu da ƙasa irin ɗakunan nan da ake suna dab da ƙasa shine shine ake ce da shi wato wato sahwa akwai suturata a jikin wannan kuma amma akwai hoto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah yana kallon wannan wurin to bari ka ji abin da annabi ya ce akhirihi anni to wannan shine hujjar da ta haramta yin sallah kana kallon hoto annabi ya ce ki kautar da wannan hoton daga gare ni kar ka yadda mata ka da zo sama illajimen a alƙibla a falonka ko a ɗakinka da kake sallah kar ka yadda dan ya saba wa karantarwar annabi manzo Allah ce la ta fa'ina la tazalu tasawiruhu ta'aridu li fi salati wallahi hotunan nan suna bujiro min a sallah ina yin sallah ina ganin hoto ai bai kamata ba kenan yin sallah a gaban hoto yana cirewa mutum khushu'i kuma Allah ya bada labari muminai in suna sallah sune wallazina hum fi salatihim khashi'un sune waɗanda suna sallah suna da khushu'i a cikin sallar su kaga kenan wannan yana karfafa wancan hadisin da annabi ya ce kar kai sallah akan abin da duk zai dauki hankalinka wani hadisi na bukhari ne kuma hadisin muslim wa kana yaqulu annabi yana cewa la salata bi hadarati ta'amin wala huwa yudafi'uhu al-akhbathani babu sallah idan an kawo abinci kaji fa babu sallah in dai ga abinci ba sallah ka tsaya ka gyara abincin kurum kai sallah daga baya wala huwa yudafi'u al-akhbathani ko mutum yana yin sallah ya matsa fitsari ko ya matsa bayan gida babu sallah ana matsa fitsari ana abin nan wani ya zo abokinsa wallahi kaga bawali nake ji amma dai naga an tada jam'in nan bari in dan matsi shi nayi alwala in dan jona in na idan da sallah shikenan annabi ya ce babu sallah wannan yanayi wani kuma hudawa yake ya rike ta gam ya zo ya jona ya shiga sallah ana ana sallah baya iya tsayawa in yayi ruku'i yana yana yana mammatsewa kaga ya fita daga kushu'i wallahi akwai wanda ya gudawa yake cikin yana murdawa yana murdawa ya je ya gudawa da yaki amma wai shi wanda ya sallah haka in an yi sujjada a goce ke kafa ɗaya baya iya take ta saboda in ya take kafa ɗaya duka daidai to watakila wani abu zai biyo baya haka dole sai dai gotar da ɗaya kafar abin nan ya toshe ya toshe al'amura kada su fita to kaga wannan baya da kyau a nan gurin malamai sun taɓa saɓani wannan la salata ɗin wai idan an yi sallar ba a yi ba ta yi bane ake nufi ko ko dai ba a yin sallah ko ko in an yi sallar babu ita annabi ya ce kada ku yi sallah in dai ga abinci to sun faɗi abubuwan da suka faɗa wasu malaman suka ce a'a abin da ake so an fi so in an kawo abinci ka tsaya ka ci abincin ai shine bahaushe wai yake cewa wai ci ya fi sallah wannan shine hadisin bahaushe na cewa ci ya fi sallah da wannan kuma mata suke kafewa da shi suke suke suke suke kin yin sallar magariba dan su kammala girkin su sai su hada ta da isha'i to kaga wannan ba hujja a ciki da abincin bai ma nuna ba ke kuma dafawa ma kike ba cewa akai ku dafa abinci ku yin sallah ba idan konewa zai yi ragiyar shodin ki je ki sallah ki dawo daga baya kun fahimce ni ibn azam ne yace duk wanda ya zo ga abinci nan ga abinci kuma ya kabbar sallah ya kadika masa sallah ko ya sallah ya yakin banza me dalili da annabi ya ce la salata bi hadarati ta'am jumhurin malamai suka ce a idan mutum yana jin tsananin yunwa kana jin yunwa kuma ga sallah to aka ce sai ka haƙura da sallan nan ka ci abincin lokaci zai wuce eh ko lokaci zai wuce ka tsaya ka ci abincin ka yi gara'inta to me amfanin ka yi sallar babu kushu'i me yasa malam ya kawo wannan hadisin a nan gurin saboda yin sallah kana jiran abinci yana raba ka da kushu'i sauri kake kai maza maza ka gama ka ci abincin musamman ma in mai dan maiko ne sannan kuma yin sallah kana matsa fitsari da bayan gida da bauli wannan yana cire maka kushu'i shi yasa aka hana yin sallah a irin wannan wato yanayi a can wancan hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ce wa na Aisha ta cire hotunan ta tsatsaga su ba ya ce kawai ta matsar da su ko malamai suka ce abin da ya faru shine wannan hotunan fa ba hoto ne na abu mai rai ba ba hoto ne na abu mai rai ba dan an yi rahusa akan hotuna kamar na bishiya hoton motoci hoton jirgi hoton daji hoton dutse hoton ruwa hoton yabanya wannan duk ya halatta ka sa su a cikin ɗakinka abin da aka hana a sanya hoton abu mai rai da haka mala'iku rama za su iya shiga gidanka koda da hotuna amma in ba na abubuwa masu rai bane ba wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce wa na Aisha ta yayyaga ba saboda me akwai hoton da aka samu labulan da aka samu mai hoton abu mai rai ne annabi cewa ta yayyaga shi ta yayyage shi ta mai da shi fulo suke kwanciya a kansa kamar yadda ya zo a cikin ruwayoyi masu yawa a cikin sahih bukhari da kuma sahihi muslim wanda ke neman karin bayani ya koma cikin littafin fatul bari da kuma ghayatul maram fi takhriji ahadisi alhalali wal haram zai samu karin bayani insha Allah ta'ala abin da muka faɗa ne daidai Allah ka bamu lada akai na kuskure ko tantaman harshe ko karancin fahimta Allah ya mana afuwa da rangwame subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala akwai sanarwa kamar haka dangane da ko in yarinta ce take damun ku ya kamata ku bar dattawan su koya dan su suna neman na gamawa da Allah ne ku ko duniya ce a gaban ku ya kamata mu ne muku nasiha ku gyara an kawo mana labari satukan da suka wuce akwai wanda har kunshi suke zuwa su yi ana kunshi ba kunshi a ce ki zo ki kunshi wa wata mun yadda cewa alhamdulillah ba cikin maza bane ba ba haramun ne aka yi ba amma dai ai akwai wasa da yawa a ciki da haka daga yau akwai ɗalibai na mata ɗan usman ibn affan wanda suna zuwa wannan karatun kuma suna da himma suna da ƙoƙari da haka na sa su za su duba matan da suka ga sun dace za mu ɗauki mata 'yan hizba kuma kwamitin masallaci zai musu hijabai na uniform na 'yan hizba ne za su rinka tsara ku hatta wajen zama da kuma duk wacce take surutu zan da yake cikin ɗaki a ɓoye ba a liƙa shi ba a ɓoye yake kamar wanda yake cikin alban ko yake cikin kaya babu komai akan shi haka malamai suka ce sun kafa hujja da hadisin na Aisha wanda ta yayyaga ta sashi a cikin labule ai ta tashi a cikin filin afwan da haka babu komai akai malam da Allah idan mutane suka rasa sallar asubahi har rana ta fito ya halatta su yi sallar jam'i ya halatta su yi ta a matsayin jam'in suna da yawa kamar yadda manzo Allah ma sun yi tafiya wata rana suka makara har rana ta fito za su yi sallah din kuma annabi yasa aka kira sallah kuma aka aka yi jam'i ya halatta wannan da Allah yake cewa wai me hukuncin wanda yake yawan yin wasuwasi a cikin sallah ko yaushe in dai zai yi sallah sai ya ta wasuwasi yana shakka malamai cewa suka yi ya jefar da shakkar ya jefar da wasuwasi falyabni alamar sai kana ya gina kan yaqini kawai ka rabu da wasan in ya zo maka ce ba haka bane kawai ka tsaya akan abin da ka yadda da shi wasu malaman sun faɗa kamar yadda mai alari ya faɗa cewa kullum mutum zai yi ba'adi to amma wannan akwai takallufi da wahalarwa a ciki kamar yadda malamai suka faɗa kawai ka watsar da wasu wasin sannan ka rinka yawan karanta kula uzu bi rabbil falaq da nasi kuma abin da yake jawo wasu wasi kamar mutum yayi fitsari baya karewa sai tashi sa wando wannan yana jawo wasu wasi masu yin fitsari mutum ya fitsari bai gama ba sai ya jawo ya tashi ya miƙe ko ya afka masa ruwa bai gama fitowa ba wannan yana sababa mutum wasu wasi da kuma shaidan da kuma rashin iltizami da addini wani lokacin to abin da zai ke maganin wasu wasu yawan karatun alkur'ani da zikiri yawan karatun alkur'ani da zikiri da Allah wai shin malam idan mace tana yin sallah lalle ne sai ta rufe kafafunta wai idan bata rufe ba ta bayyana tsaricin ta eh kwarai kuwa dole sai ki rufe kafafuwanki wato ba wai dan ba wai zaki yi ki dage kafafuwan ki dage zanin kamar da namiji ke dage kafarsa ba za ki rufe su kirif so ake zani ya sauka ƙasa wannan shine zani ya sauka ƙasa manzo Allah ya faɗi al'auran mace ya ce dukkan mace al'aura ne banda fuskarta da tafin hannunta shine ba al'aura ba fuska da tafin hannu shine ba al'aura ba da ka za ki rufe kafafuwanki ko da a sallah din ne kayan sallah fa masu tsawo ne ba wannan dangalallun kayan da kuke sawa a da dangale ba hijabi a dangale riga a dangale wando ma a dangale wannan kayan maza ne ba kayan mata ba wanda ke cewa dan Allah malam game da mata a wancan satin ka ce idan za a gaida mutum ba a tsugunawa sannan kuma idan idan mutum ya zo wuri ba a tashi a miƙe masa eh haka shari'a ta ce tsuguno ana gaida mutum al'ada ce kuma ta ci karo da addini duk da cewa duk muna ciki an an dulmiya akan wannan tsuguno da durƙuso wannan baya cikin abin da shari'a ta karanta in za a gaida mutum sannan in mutum ya zo wuri saboda shi babba ne a tashi a miƙe wannan baya cikin karantarwa annabi to ya ce amma gaskiya ta ce amma gashi kuma maza suna yin musafaha da yan uwansu maza to mu kuma mata ya za mu yi a ya halatta ai mace ta yi musafaha da yar uwarta mace yanzu yadda kuke gurin karatun nan in kun tashi kun idar da sallah ku miƙa hannu ku ta gaisawa ana yi ai musafaha sosai ma kuwa mace da mace ya halatta ta yi musafaha namiji da shi da mahaifiyarsa za su yi musafaha da shi da yarsa za su yi musafaha da shi da yarsa za su yi musafaha da shi da kanwarsa za su yi musafaha kai da matarka za ku yi musafaha kai ba za ka yi musafaha da macen da take wadda wato da aure ne a tsakaninku shine ba za ku yi ba amma mace muharramar ka ya halatta ayi amma malamai suka ce idan babu fitina namiji zai iya musafa da macen da ba zai aure ta ba in ba fitina dan wani gaskiya kan wasa ce ma amma zai iya sha'awarta to kaga in akwai fitina to ya zama haramun kenan amma tsakanin mace da mace musafa kai sosai ma kuwa wannan take cewa da Allah malam game da mace game da daga hannaye yayin kabbar harama a ingantattun hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu daga hannaye yayin kabbara harama daidai kunne ko daidai kafada kamar yadda muka karanta bayan haka kuma ba a ware mace ko namiji ba kamar yadda muka karanta amma sai na ji wani malami yana cewa wai mata ba a son su fitar da hannunsu su daga a, a, a hannayensu sai kabbara sai dai su yi a cikin hijabi kawai su dan dage shaka a cikin hijabi ba za su fitar da shi ba to ni kuma sai naga idan mun yi haka kamar ba mu aikata abin da aka koyar da mu aikace ba gaskiyar ki haka ne wannan maganar cewa wai sai dai ku yi shi a cikin hijabi in ma za ki a cikin hijabin ki daga hijabin ya kai daidai ka faɗa suna cikin hijabi din ki daga su amma dan kin daga hannunki ya fita fa wannan al'aura daman annabi ba ya faɗa ba gashi na mun ce tafin hannunki ba al'aura bane hannunki nan ba al'aura bane hannunki tafin hannunki ba al'aura bane da haka ba laifi bane dan kin daga shi a haka din ba laifi kya iya daga iya kunne ko kya iya dagawa iya haka fada kuma da hijabin ma in dai babba ne sai dai wannan dangalallun hijaban da kuke yi dan yan mirit mirit kamar na kashe gobara za a je kashe gobara yan kit ka ga mace ta sa hijabi iya kit nan gurin me amfanin sa in babba ne mai fadi ne baki da matsala zaki iya miƙe hannunki ma a ci sai ki daga shi iya kunnenki ko iya kafadarki in kun yi haka yayi daidai abinda muka faɗa na daidai mu dan Allah ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah mana afuwa da rangwame assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh